أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan sanata Muhammad dan Juma Goje da ke wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Akhta'ul Musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin laraba daren alkhamis wanda ya daidai da 28 ga watan almuharram watan ɗayan musulunci hijira yau shekara 1447 daidai da 23 kenan ga watan 7 na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mala yana mana magana game da sallan marar lafiya salatul marid mun ji yadda malin ya yi ta bayanai game da yadda ake bukata mara lafiya yi sallah kuma babu inda aka ɗauke masa sallah sai dai lokacin da hankalinsa baya jikinsa dun najasa duk rashin kallon alƙibla da rashin alwala inda da hankali a jikinsa da shari'a ta wajabtar masa da yi sallah a lokacin a kowane irin yanayi wanda wannan yanayi shi ne damarsa a cikin rayuwarsa ya sa ma ƙarshen hadisin manzan Allah ke shafa auni ima'an idan tsayuwa ta gagara zama ya gagara kishin gido ya gagara waye ya gagara to sai aka ce ka yi kwatance da zuciyar gagara ka kwatanta da zuciyar ka na sallah gashi nan ka yi tsaya gashi nan ka yi rukuni gashi nan ka ɗago gashi nan ka yi sujada da haka da haka har ka je gunda za ka ce assalamu alaikum kuma muka ɗan jan hankali game da waɗanda suke zama a gun marasa lafiya masu jinya kenan muka ce wajibinsu ne su dinga tunatar da su marasa lafiyan yin sallah muna damuwa da ƙa'idojin da likita suka bayar daidai ne a kula sosai to amma babbar ƙa'ida shi ne kai da kake zaman jinya ka kula da sallar shi marar lafiya da kake gunsa duk lokacin sallah idan ka tunatar da shi idan ya da ikon ya dan motsa ya yi sallar a yanda yake yi in a kwanciyar ma bai iya tashi to ka sanar da shi cewa a haka ma za ka yi sallar ka domin ita sallah ka na alal mu'minin kitaban mawquta ta kasance wani wajibi ne wanda yake tafiya da lokaci a gun masu imani sallah tana tafiya da lokaci kan kan kan duk wanda ya sake sallah lokacin sallah ya fice bai sallah ba babu larura a shari'a to sallar sallah ba zai karba haka nan wanda ya sallah lokacin ta bai yi ba haka nan shi sallar sa ba ta yi ba sallah tana da kyakkyawar alaka ta kusa kusa da lokaci ana fahimta to muka kammala wannan magana game da sallar mara lafiya sai malai ce dariqatut tayammum marar lafiya mai ɗan dama-dama an ba shi dama ya yi taimama shi ne yadda ake yin taimama ga waɗanda suke da uzurin yin taimama ɗin ita kuma taimama ba sai marar lafiya ba idan babu ruwa kana cikin tafiya kuma a gidan kafin ka je ka nemo ruwan lokacin sallah zai fita an baka dama kai taimama ga gwauro ko tuzuru marar aure idan ya yi mafarki har ya yi inzali kuma ba shi da ruwan ɗimi da ya tanadar kuma ana mukumukun sanyi to a shari'a ta ba shi dama ya taimama yi sallah idan rana ta yi ɗimi sai yi wanka na ce gwauro ko tuzuru ko domin a mazhabar imam malik ko imam malik ya ce shi mai aure ba bashi wannan damar ba inda kana da aure to ya ce ka yi tanajin ruwan ɗuminka ana fahimtar wannan amma goro abin iya zuwa masa ne bagatatan haka ba shiri to shi taimama in har gari ya yi sanyi ko ba shi da ruwan ɗumi ba shi da flax ana ganewa kuma wanda ya yi rauni musamman a gaban alwala ko a ƙafa ko a hannu ko a fiska shi ma shari'a ta ba shi dama yi taimama har idan zuba ruwan zai ja ciwon ya warkewa da wuri ko zai ƙara raɗaɗin ciwon to sai aka ba shi dama ya taimaka ana fahimtar wannan wanda yake tafiya ba ruwa tattare da shi amma inda ruwan yake akwai haɗari kama akwai namun daji ko an su yan fashi ko an su wanda ba a yadda da su ba to kar ya je je bakanci su cikin halaka sai ya taimaka yi sallarsa wannan kuma iya cikin faɗin shari'a da kuma yadda shari'a ta sauƙaƙa wa 'ya'yanta shari'ar musulunci ana fahimta to sai malai ce ɗariƙatu tayammum darabatun wahida lil wajhi wal kaffai ita taimama ana bugun ƙasa ɗaya ne wajen shafar fiska da hannaye idan ka buɗe tafukan hannunka ka samu sa'idan ɗayi ba ƙasa mai kyau wanda babu datti ya bayyana a kanta ana fahimta ba kuma gunda ake kazanta ba ba bola ba ba banɗaki ba ba maɗaurar raƙuma ba ana ganewa gude inda ya bayyana da tsarki a ban ƙasa wanda a zahirin gun ba na jasa za ka buɗe tafukan hannunka sai ka kifa su haka a ƙasa guda biyun duka ka kife ƙasa da su duka hannayenka idan ka ɗago wa'ansu malaman sun ce za ka bushe to busawar ta danganta idan ka ɗauko abubuwan da za su iya cutar da kai a idonka ko a fiskanka akwai wata ƙaya-ƙaya ko wani tsakuwa-tsakuwa to za ka iya busawa amma in ya shi ne wanda babu zancen tsakuwa ko ƙaya ko wani abu haka za ka shafi fiskarka da hannaye biyu yadda ka ɗago su haka za ka tafi da su duka fiskar ka shafi fiskarka da su kuma demarcation na fiska shi ne tun daga nan kunne ƙarshen kunne sannan ka dawo nan saitin ɗaya ƙarshen kunna sannan sama daidai inda gashi yake fita ƙasa daidai haɓa wannan shi ne fiska ba wannan ɗan kundu kukin ba ne kawai abin min shafa a fiska hatta wa an sa alwala ma za ka ɗan nan ɗaya suke wankewa ba ruwansu da nan ba ruwansu da nan ba ruwansu da nan goshi ba ruwansu da nan haɓa wannan duk suna cikin fiska da mai alwala da mai taimaka duk an wajibtar masa ya shafi wannan gurabe an fahimci wannan da kyau sauraka idan ya shafi fiskarsa gaba ɗaya da hannayensa biyu daga matsarar gahinsa inda ba san ƙogare shi ba zuwa nan kunnansa zuwa nan ƙasan haɓarsa ya diddirza nan haka duka ya mummurza da hannunsa kwarkwarin ido haka ƙasan hanci duk ya haɗa ya murza gaba ɗaya tabbatar ya goge fiskarsa sauran ƙasar da ke hannunsa sai ya shafi damansa da hagunsa sai ya ɗauko hagunsa ya shafe damansa iya maɗaurar agogo damun kuma sai sake shafar hagu da ita ita iya maɗauran agogo shi kenan an gama tewa ita taimama ba wani kayan gabar ba ce ba ta da wahala amma daga an ce taimama ne ka ɗauka wani gingime man aiki an fahimta ya sa an ce lokacin da ake ƙuri'ar zuwa aikin haji da lokacin wadata har ma alhazan sun yi wa kujerar yawa sai ana ƙuri'a wane gida wane maka haka an kaɗau maka tafi kenan an yi daga je ka biya to a cikin jarabawa da suke yi akwai abubuwa haka da ƙiƙar na addini ko tambaye ka shiga cikin musulunci ko ya ake tsarki ko ya ake taimama to wani bawan Allah sai aka tambaye shi ya ake taimama da ya ce aka ce mai siffanta yadda ake tun da har ya samu dama zuwa haji to ai ya wuce da sallah dama ya gama da sallah da sauransu kamar abin arziki ya ce zai buga hannunsa a ƙasa ya shaye fiskansa ya sake ɗagowa ya buga ya shafi hannayensa har zuwa gwiwar hannu sannan ya sake buga ya shafi kai ya shafi kunne gaga daga nan ya faɗi kenan ana fahimta ya faɗi saboda ka ita taimama fiska kaɗai ake shafa da hannaye ko fiska da hannaye wannan su ne abin da ake shafa na taimama ana gane da kyau sai ma da yake cewa haisu ya ƙumul marid bai darbi yadaihi ala ayi shay'in amama shi mara lafiya an ba shi dama a komai ma da ke gabansa ya taimama ba sai da ƙasa ba in har ba shi da ikon tashi ya yi zauna ya taimama to duk abin da ke gabansa an ba shi dama ya kifa hannunsa a kan sai bige shi ya taimama ko jikin bangon asibi bangon gadon da yake kwance an gane ko ko ina ne an ba shi dama dai buga ya taimamasa in har akwai rashin lafiya da larura shi ne yadda ribu ya dahi ala ayi shi in amamu a wa illam yastati' fa'ala siyabihi marra wahida har ma in ba shi da ikon bugun bangon da yake kwance a kusa da shi to aka ce sai ya bigi tufafinsa ba sai sa hannunsa sai ya bigi tufafinsa haka shi kenan sai ya taimaka da su kina isa domin shi mara lafiya ko duk mai larura shari'a ta ba shi uzuri ta ba shi uzuri ya yi abu iya daidai lafiyarsa ko kuma iya daidai ƙarfin yi shi ana fahimta simali ke cewa sun maye musu hawajahu wa kafaihi idan ya yi bugun akan abin da ke gabansa ko akan tufafinsa sai ya shafi fiskarsa da kuma tafukan hannayensa li hadisi ammar bin yasir radiyallahu anhu qal hadisin ammar dan yasir Allah ta'ala ya kare da shi ke cewa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'isa ko fi ba'thin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni a cikin wa'ansu jama'a ba'athin shine jama'a ya tura mu wani gu aika an gane ko fa adrakani fa adrakani al-mubit fil badiya a wannan tafiya ta aika da manzon Allah ya mini sai bacci ko dare ya riske ni a jeji ma ban samu gari a kusa ba dare yayi bacci ya riske na kwanta a jeji ko ne bacci na fa hata fa hata lamtu a wannan kwanciya da lai sai mafarki ya zo mini wa arattu an usalli al-fajr ina farkawa domin sallan asuba sai na gama nayi mafarki ma'ana akwai inzali da yayi a mafarki a jikin shi falam ajidu ma'an a lokacin ba ruwa ta tare da shi an fahimta a lokacin ayat tayyuma bata sauka ba fatamarragtu fi as-sa'id as-sa'id ne at-turab amma da yace sai na dinga birgima a ƙasa kamar yadda jaki ko doki yake wankansa a ƙasa ya dinga birgima don domin a lokacin ba ayan taimama manzo Allah bai masa bayani da yake taimama ba da yayi wannan yayi birgimarsa kama kama ta tamarrag addabba kamar yadda dabba take birgima a ƙasa haka yi sun malabi sat siyabi yace sannan sai na sanya tufafina wa sallaitu sai nayi sallah falamma uttu lin nabi sallallahu alaihi wasallam akabartahu ma hadasa minni lokacin da na dawo sai na sanar da manzo Allah ga abin da ya faru gare ni manzo Allah aikar da kamini a dare yayi bacci ya riske ni a wani gona kwanta cikin jeji nayi bacci da asuba na tahi zan yi sallah sai na gama barki a jikina amma sai nayi sai nayi birgima a ƙasa tunda na rasa ruwa sai nayi birgima kamar yadda dabba dabba take birgima daga nan da ne birgi mata sai ta hana yi sallah da amma da ke faɗa manzo Allah hakan da ya faru a kan shi fatabassama manzo Allah sai ya murmushi an gane ko yene fatabassama manzo Allah ya wa yayi masa murmushi wa kale yake cewa kana yake fika haka za sai manzo Allah ya kwatanta masa ta wace ai da haka kai ma ya wadatar ma ba sai ka ta birgi ma a kasa ba in ka kiba hannayenka biyu ka biyi kasa ka shafi fiskanka da tafuka hannunka shikenan ba sai ka yi birgima ba shi ne ke cewa ka ne ya kafi ka haka zawa daraba ya dahi al'arda darabatan wahida sai maza ala ya bigi ƙasa da tafukan hannunsa bugu ɗaya wa masu habihi ma waje a huwa kafai sai maza ala ya shafi fiskarsa da tafukan hannunsa a gaban amma rubiniyas an fahimta ya ce in kai haka shi kenan ya yi ba ma sai ka yi birgima ba to daga nan sai allah ta'ala ya shar'anta wannan al'umma taimama in irin wannan ta faru ga ɗaya daga jinyayen al'umma kuma taimama tana cikin kususiyya da Allah ta ala keɓe al'ummar manzan Allah da ita akan dukkan al'ummatai da suka wuce ba al'ummar da aka ba su dama su yi taimama sai mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an bayyance wannan sannan kuma ita taimaman nan asalin shar'anta ta dalilin ummul mu'minin aisha ne radiyallahu anha akwai lokacin da aka yi tafiya da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbai haddana na Aisha a cikin tafiya ne to an je wani gu an yi zango haka an ɗan huta ko an ci abinci ko wani abu haka to an yi ƙoƙarin tashi a tafi sai na na aisha ta nemi abun wuyan da ta rasa manzan Allah kuma ya ce ya tsaya a duba mata kayanta a lokacin da sai na abakar mahaifinta har ya taso daga inda yake isi ya aka kin zo kin tsaye da manzan Allah kin tsaye da mutane ga lokacin sallah ya kusa nan ba ruwa ki bar mu yi gaba mana ko ma samu ruwa mu yi sallah a lokaci ya dinga yi mata fada domin yasa ce yayi sai manzan Allah ce a rabu da ita kaka yi mata fada a duba wannan sallah ana ta dubawa ba a ganta ba har lokacin sallah yayi a take sai Allah ta ya sauko da ayat taimama ya ce idan kuna cikin tafiya ba ku samu ruwa ba lokacin sallah ya ku yi taimama daga duwanda ya taimama yau da gobe har zuwa alkiyama to albarkacin na na aisha yake ci Allah ya kare da ita bayan an yi taimama an yi sallah kuma ana daga raƙuminta sai a ga abun wuyan ƙarƙashin raƙumin ya kwanta a kan shi an fahimta to daga nan aka shar'anta taimama sannan kuma suka tayi suka yi gaba sai maliki cewa Allah ta'ala ya ce aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sayidan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min Allah ta'ala yake cewa ko macan farkon ayan ma ta fara da cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin sai ya jona kuma daga nan aw jaa ahadun minkum min al-ghaid ta fara da alwala kuma ta tike da taimama an fahimta idan a al'amari ya kasance irin wannan ɗayanku ya ji yayi bayan gida shine ghaid yayi bayan yayi bayan gida shine gaidi da larabci kaga musulunci addinin kunya ne iya da kinaya duk wani abu da ya shafi irin wannan kamar harkar private part na jikin ɗan adam ko shiga ban ɗaki ko duk wani abu makamancin wannan musulunci iya sa kinaya ba a kama sunansa gatsai-gatsai haka ba a yi domin musulunci nuna wa ‘ya'yansa akwai alkunya a cikin musulunci an fahimta in ɗayanku ya je bayan gida aula mastumun nisa ka ganin ma kusantar iyali yake da aka ce shafa lastum asalin karmar lamasa shafa kenan asalinta da larabci amma wannan gun kinaya ake ko mutum zai kusanci iyalinsa falam ta ji duma'an ya samu kansa cikin wannan yanayi amma ba ruwa bai samu ruwan da zai tsarkake jikinsa ba bai samu ruwan da zai wanka ba sai Allah ya ce fatayamma Musa idan ɗaye ba an ba shi dama ya samu ƙasa wanda ya bayyana mai tsarki ya yi taimama famsahu bi wujuhikum sai Allah ya ce taimama ga inda ake shafana ana shafan fiska ne wa aidiya kumbin kuma da hannaye daga inda bugun kasar za a shafi fiska da kuma hannaye shi kenan an bayyana wannan wannan shine nassi sarihi wanda yazo kan magana taimama amma har yanzu akwai mutanen da suke kyamar yin taimama an bayyana sharadin ko yanayin su yi taimamar ya kama sama ba sa yi dama akwai wasu abubuwa da malamai suka zayyano sun kai wajen shida hatta ahalus suna din ma ba kowa bane ke yi akwai taimama a ciki wani bashi da lafiya iya zazzabi in ya zuba ruwa jikinsa zai ji ba daɗi amma duk da haka sai ya wani iya da ciwo jikinsa wani ya rasa ruwa ka a garin neman ruwa ma har a yi jam'in a yi sallama bai zo ba amma sai ya ƙin taimama yi wannan sallar dole su ya nemo ruwa ya da yawa suna ganin kamar yin taimamar ma wani laifi ne ko wani abu ne wanda a su suna ganin kamar ba za su yi ba abu na biyu ƙasar wanda yawa zai je tafiya ya dawa amma ba zai ƙasar sai ce bai ɗauko daga gida ba ana ganewa alhali ƙasar kuma za mu zo bayu akwai bayani a gaba kaɗan da nan akwai bayanan da malaye game da ƙasar abu na uku ajiye azumi idan mutum bai da lafiya shari'a ta baka dama ana ramadan baka da lafiya ko kana cikin tafiya to shari'a ta baka dama ka ajiye azumi bayan sallah sai ka rama kwanakin da kashe amma da yawa mutane ba sa yi a dinga bugo ma waya malam ni ne ina azumi an ƙara mun ruwa an mun allura to waya sa ka yi azumi ba wanda ya ce ka yi azumi a wani yanayi in dai ta kai ga ƙarin ruwa da yin allura sai ka ajiye azumin ka idan ka samu sauki bayan sallah sai ka rama wannan kwanakin da kashe ba wani laifi wannan manzon Allah ya ce Allah iya son ku idan yayi sauki ku bi kamar yadda baya so idan ya sa doka ku tsallaka yanda Allah ya kiyamaci ku aikata haram to haka yake so idan ya ba ku sauki ku aikata an bayyana wannan to akwai wani abubuwan da yawa wanda hatta ahlus sunna ko malaman ma ba sa iya yi domin sun isu tilasta zuciyarsu wajen aiki da irin wannan abubuwa kuma sunna ce kuma umarnin Allah ne akan irin wannan aljamu fil hadr gaba ta goma ne yace hada sallah ga mazaunin gida hada sallah ba himmatu bi ba ba sai mara lafiya haka kawai a zaman gida ma akwai dalilai da shari'a ta bada dama za a yi hada sallah kuma shikenan sallar ta yi an bayyana wannan alhadar shine almudun wal qura war rayf almudun kamar gari haka wanda ba babba ba alƙura shi ne maraya ko birni arraifu kuma kamar irin gidajen gona na haka yan bukkoki haka yan kewaye na mutane goma sha sun yi gida a gun haka shi male ce na ɗaya kusakuran da ake samu gama da wannan tarkul jam'i fil haddu wa'ansu gaba ɗaya sun isa haɗa sallah a zaman gida duk yanayi ba su ba su haɗa ba su kawai suna ganin kamar haka bai halatta ba ba za su yi duk yanayi inda a gida suke tafi kenan ko ta sallah sai lokacin ta yi za a yi wannan kuma saɓanin shari'a ne sai malai ce ya kirɗi kafirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna kuskure inda ma ya turku na hadihin rukusa a shari'a a yayin da suke barin wannan sauƙi da shari'a ta zo da shi na a haɗa sallah biyu idan wani abu ya kama idan wani abu ya faru sai shari'a ta ba da dama a haɗa salloli guda biyu domin a ba wa kowa uzurin sai tafi ya je ya harkoke shi sai maliki cewa yawa bal inna minhum man man yinkiru ala man yaf'aluha wa'ansu ma a in ba ba su yi ba suna inkarin wanda ya yi ma wanda ya ma inkari ake masa su ba su yi ba kuma wanda ya yi ma kuma ya zama abin surutu a gari ai ga can daga sun ga hadiri hada sallah suke ga can ai hada sallah suke daga abu kaza ya yi hada sallah to kaga shi bai yi ba amma iya inkarin wanda ya yi ko ba maki wanda ya iya da dalili iya da hujja da yasa ya haka sai malik ya cewa wa yattahimuhu bi annahu ya'ti bi shay'in bishayin ujjab har ma suna tuhumarsa cewa ya zo da wani al'amari bakon abu a shari'a ne shekun ujjab wani abu bako da ba a san shi ba an fahimta wa'ansu idan ba su yi babba to suna bin wanda suke yin da surutai da maganganu da abubuwa marasa laifi waye kizu lil musalli malice ya halatta ga mai sallah an yi jama'a bainar zuhur wal asr takdiman wa ta'khira an halattarwa masallaci ya haɗe sallarsa ne an yi jima'a ya haɗe tsakanin sallar azahar da sallar la'asar ya yi jam'u ta ƙadimin ko jam'u ta akiri jam'u ta ƙadim shi ne lokacin azahar ya yi sai ka haɗa kai da la'asar ka jawo la'asar ka haɗa ta a lokacin azahar an fahimta jam'u ta akiri kuma shi ne ka jirkinta azahar har sai lokacin la'asar ya yi to kowane ɗayan an ba wa mutum dama matuƙar irin wannan sharɗin ya cika a kai shi wa bainal maghrib wal isha haka nan an baka dama ka haɗe tsakanin maghrib da isha idan irin wannan yanayi ya kasance kazalika haka nan wa hadha jam laysa qasiran ala saf wal matr wannan jam'in da aka ce zaka iya haɗe sallah biyu bai taƙaita kawai akan matafiyi ba ko ruwan sama wal wahal ko taɓo walbard ko tsananin sanyi wasalji ko raba bai taƙaito akan wannan kawai ba warihu shiri ko iska mai tsanani kamar malam iya faɗa muku duk wannan abin da ya lissafo ya halatta mazaunin gida a gida ku haɗa sallolin nan guda biyu idan wannan yanayin ya kasance gari na farko dai ya ce ga tafiya nan saf na biyu a bayan tafiya na biyu sai mai ruwa matsaf na uku taɓo an yi ruwa garin akwai taɓo ba a iya tafiya saboda laka yi yawa na hudu tsananin sanyi shi ma shari'a ta baku dama ku haɗe sallah na biyar raba wanda take zuba kamar dusan kankara din nan na shida abin na rihu shari iska mai tsanani duk wannan an ba wa masallata dama za su iya haɗe sallolinsu an fahimta bai tsaya a nan ba bal limutlaqil uzr wal haja idan wani uzuri ya taso ko ta bukata wanda limamin ya tabbatar wannan bukatar ta shafi kowa daga cikin masallata ko uzurin ya shafi kowa to shari'a ta bashi dama ya haɗe muku sallah guda biyun do ayyusa wani lokaci ɗaya kamar misali an saka fiyu an ce ba a san ganin mutane daga karfe bakwai misali kaga ya halatta ku haɗe magariba da ishan ku shi kenan kowa ya tafi gidansa kamar yadda aka yi wa mashin takunkumi kuma haka mu takunkumi ba fata ake ba to haka za a yi an fahimta ko mutum ya tsanci kansa a garin da ake da takunkumi irin wannan to shi kenan sai su dinga jami'in suna magariba da shi a lokaci ɗaya ana fahimtar wannan yawa sai ma yake cewa wa haza mazhabu jama'a minal muhaqqiqin wannan kuma shine matafiyar malamai da yawa daga cikin malamai masu bin nassi bidika fa an abdullahi bin abbas malici akwai hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kare da su annahu qala abdullahi dan abbas yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhr wal asr jam'an manzon allah sallallahu jami'an kai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallan azhar da al-asr gaba ɗayan su wal maghrib wal isha jami'an suma magriba da isha gaba ɗaya fi ghairi kaufin wala safri a lokacin da babu tsoro a gari sannan kuma ba tafiya yake yi ba kun ga ɗaya daga wancan uzuran su ne suka samu wanzan Allah lokaci ba wai tafiya ba ce kaɗai take sa a yi wannan sannan ba tsoro ba ne yake sa kaɗai a yi wannan ana fahimta min fi ghairi kaufin wala safri wa fi ruwayatin a wata ruwaya ruwayata abi abi zubair a ruwayar abi zubair kice bil madina manzon Allah fa a gare madina yawan ba a wani guba a garin madina ya haɗe sallan azhar da la'asar ya haɗe sallan magariba da isha ba tsoro ake yi ba ba kuma tafiya yake yi ba wakala abu zubair abu zubair ya ce fasa'altu sa'idan sai ya tambayi sa'id bin musayyib kenan Allah ya ƙara masa rahama lima fa'ala zalika sai ya ce ya aka yi me dalilin da ya aikata haka shine lima fa'ala zalika da wani dalili mazan Allah yi wannan tunda ba tsoro ake yin ba ruwa ba ba kaza ba fakala sai ya ce sa'altu bin abbas wannan tambayar da kamin irin ta nima na tambayi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ba Allah ta'ala ya kare da su kama sa'alta ni kamar yadda ka tambaye ni nan haka nima na tambayi dan abbas nace da wani dalili kuma fakala sai ya ce arada Allah ya Allah ya harija ahadan min ummatihi sai sai manzo Allah ke cewa abin da ya sa ya yi wannan ji ɗan abbasu to manzan Allah baya nufin ya takura wa ɗaya daga cikin ‘ya'yan al'ummarsa ma'ana wani uzurin ya taso sai manzan Allah ya ce to a haɗe sallah domin kada wuri shiga takura dama Allah ya ce laƙar ja a kuma rasulun min an fusiku azizun alaihi ma anittum harisun alaikum sai ce bil mu'minina ra'uf rahim manzan Allah game da masu imani hi ra'uf ne mai tausayi ne mai jin kai ne rahim mai jin kai ne gare su mai tausayi ne mai jin kai ne haka Allah ya siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan abinda ya dami al'umma su shi ma ya dami shi duk abinda al'umma suka shiga halin takura to shi ma manzan Allah baya kawo zaune abu ko kaɗan baya sansa yasa da ma'ala ce azizun alaihi ma'anitu duk abin da ya takura muku shi ma manzon Allah abin ya dame shi ba ya sansa daga cikin tsarin jagoranci to jagora ya zamto iya tausaya wa mabiyansa duk abin da mabiyan za su samu salama su samu rukusa su samu sauki to wajibin shugaba ne ya dinga jawo musu shi ba daidai bane kullun shugaba ya dinga gallazawa al'umma su ba daidai bane wannan ba tsarin musulunci bane ba tsarin sunna bane a har kullum ya dinga neman abin da za ci sauƙi a rayuwarsu ya dinga jawo musu abin da zai sauƙaƙa musu rayuwarsu ana fahimtar wannan ya sa manzan Allah ya faɗa hadisin na Aisha Allah ya ƙare da ita manzan Allah yake cewa duk wanda aka bashi wata dama na mulkin al'umma wannan al'ummar tawa Allah ya ara mai wata dama ta yi mulki su ya gallaza musu ya takura musu ya matsa musu ya Allah ka matsa masa haka manzo Allah ya wannan addu'a Allah duk wanda ya takura wa wannan al'umma dan ka bashi mulki ya Allah muna roƙon kai ma ka takura masa kai ma ka matsa masa kaga wannan hadisi ne mai tsauri akan shugabanni gaskiya kada giyar mulki tana iban su suna yin abubuwan da za su ga kaman damar su ce power su ce to akwai ranar indillanci akwai ranar nadama ran da nadama ba za ta yi amfani ba akwai ranar kuka ran da kukan ba zai amfani ba so da wajibi ne a kula da wannan a dinga samu abubuwa da yawa da za su ke jawo al'umma sauki suna jawo al'umma a saukin rayuwa suna jawo al'umma hutun zuciya wannan iya cikin wajibin shugabanni Allah ya ba su ikon gyarawa dan abbasu yake cewa manzon Allah ya ce hakan da baya nufin ya takura ɗaya daga cikin al'ummarsa baya nufi yasa ya hada sallar azhar da al'asr ko ya hada sallar maghrib da isha'i malik ya cewa wata ba abu zubair hubayb bin abi sabit illa annahu qala akwai wata ruwaya daga hubayb bin abi sabit yake cewa fi ghairi khawfin wala matrin manzon Allah ya yi wannan sallar ya haɗe sallan azhar da la'asar ko ya haɗe sallan magariba da isha ba tare da tsoro ko zubar ruwan sama ba ana fahimta wa mimma taqaddama yatabayyana lana abin da ya gabata zai ƙara bayyana gare mu injimala annal jam' min ajali safari wal khawfi wal matar ja'iz a haɗe sallah saboda dalilin tafiya ko dalilin tsoro ko dalilin ruwan sama mala ya ce ja'iz wannan ya halatta ya halatta a haɗe sallah saboda ruwa ko tsoro ko tafiya wa kazalika mutlaqil uzur hakanan dukkan wani uzuri da ya taso wanda limamin ya tabbatar eh wannan ya amshi sunan uzuri a shari'a shi maliman zai iya jagoranta a haɗe sallah gaba ɗaya an gane ko wai raddu alaman yankuruna alaman ya jima'a fi ghairi matsarin wa safri wannan kuma akwai raddi akwai mai da martani ga wanda suke inkarin haɗe sallah guda biyu ta azhar da al'asar ko magariba da isha a wani abin da ba ruwan sama ko tafiya to wannan raddi ne zuwa gare su wa ila zalika zahaba shafi'i a wannan al'amari da mala ya kawo yace ita ce matafiyar muhammad ibn idris shine imamu shafi'i wa ahmad bin hanbal wa abul khattab wa ibn taymiya wa ghairihim waɗannan duk haka suka fahimci nasu idan uzuri ya taso liman ya fassara wannan yanin da eh uzuri ne ya halatta to an halattar masa ya jagoranci al'umma a haɗe salloli guda biyu wannan bai wa shari'a laifi ba ana fahimta wa farraqa malik baina an-nahariya wal layliya amma imam malik ya raba tsakanin sallan azhar da la'asar ko magriba da isha shi imamu mali ya fi ƙarfafa haɗe sallan magariba da isha a kan a haɗe azahar da la'asar an fahimta wannan kuma fahimtarsa ce da yawa nasi wa an abdullahi bin shaƙiƙ ƙal abdullahi bin shaƙiƙ yake cewa khatab na bin abbas ɗan abbas ya mana kutuba radiyallahu anhu ma allah ta'ala ya ƙare dare shi bil basra yauman ya mana kutuba a garin basara a wani yini ba'ad al-asr bayan sallar asar hatta gharibati shams iya ta wannan kutuba iya lacce bai tsaya ba har rana ta fada wa badatin nujum har taurari suka fara fitowa waja'ala nasu yaqulun har mutane suka fara cewa as-salatu as-salah sallah lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi qala faja'a rajulun min bani min bani tamim sai wani mutum yazo daga cikin kabilar banu tamim la yaftiru wala yansani ko wala yansana be kakkautawa be istisna'i haka yazo shadid ma'ana da tsanani yazo yake as-salatu salat sunan can suna yi ne a bayan faki haka dan yaji amma shi wannan sai yazo kaman ya fuskance shi gaba da gaba yake ce masa as-salatu as-salatu fa kala ibn abbas radiyallahu anhu ba sai abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda da su yake cewa a tu'allimani sunna yanzu kai da ka zo gatse-gatse za ka koya mun suna ne kai yanzu za ka koya mun suna la amlaka ko kuma ni zan koya masu ni za ka ce sallah har kafi ne sanin wajibcin sallah in ji abdullahi ɗan ambas yake faɗa wancan mutum an gane ko fakattu ummu sai ke ce kai amma dai kai wannan kamar mahaifiyar kamata ya yi asarar a matsayin na sahabin manzan Allah da na zauna a gunsa har ya koma ga Allah na fahimci nassosi har ni kuma gabana za ka zo ka namun wannan magana ta ta gatse-gatse haka ina ma ka tambaye ni cikin laluwa ka ce ai lokacin sallah ya yi akwai dalilin da zai samu jirkin da sallah sai a baka amsa amma ka zo gabana gatse-gatse haka ka ake da wannan ba ya dai faɗi wata magana mai kaushi game da shi su makala sannan sai ce shi ɗan abbas kenan ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhur wal asr wal maghrib wal isha dan Abbas yace da idon nan nawa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi tsakanin sallan azhar da al'asr ya hadi tsakanin sallan magriba da isha qala abdullahi bin shaqiq abdullahi bin shaqiq yake cewa fa haka fi sadri min zalika shay' sai hakan na jini ma kamar ban gamsu ba da dan samu wani kaikai a zuciyata fa atitu abu huraira abdullahi bin shaqiq yace sai na je na samu abu huraira Allah ya kare da shi fa sa'altuhu sai na tambaye shi yace ga wata fatawa da dan Abbasu ya bayar ya magana take ne fa saddaqa maqalatahu abu huraira sai gaskata maganar abdullahi dan Abbas an fahimta kaga wani uzuri ne kuma wanda nassin hadisin bai bayyana wani uzuri bane ba, ne ba. an fahimta kun ga mamu ku gane irin ƙarfin zartarwa da shari'a ta biyu limani duk abin da nassi ya ba da dama ko a yi ko kada a yi to wannan total power abin tana gun liman ko ruwan ake yi idan ya ce ba za mu haɗe sallah ba dole kuma su biyayya in wani abu ya taso kuma matuƙar ba san rai zai yi ba kuma iya da ilimin sallar da jagorancin ya ce ma muku tashi ma haɗe sallar ta dole kuma su biyayya domin ƙa'idar biyayya ga liman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa ku yi sallah a tsaye an gane ko amma idan larura ta sa limaminku ya zauna ya yi sallah kuma fasallu kuɗudan a jima'u ya ce ku zauna kuma ku yi sallah a domin tsantsar biyayyar da shari'a ta ce a yi wa liman a cikin masallaci yi sama ikin alakaca ina ma ji ilil imamu li'utan mabihi shi limami an sanya shi ne domin duk wanda yake cikin masallaci ya yi koyi da shi inda ya kawo shigo masallaci to kai talakan liman ne an bayyanta dole kana karkashin mulkin liman sai ya da kai amma yanzu ya samu wani dan kwamiti iya yi wa liman tsawa ko wani dan kwamiti mai karfi musamman iya da kuɗi ko wani babba ne sai ya ga shi ne mai ba da kwaman na cikin matsalaci don ba a san tsarin shari'a ba shari'a ko shugaban ƙasa ne ya zo to sai dai girmansa na shugabanci a bashi amma a cikin matsalaci liman ne shugabansa an bai jona kowaye kuma duk wani abin da yake da yake da matafiya guda biyu ko a yi ko kar a yi to kai baka da sai a kansa liman ne mai sai a kansa in yace a yi a yi in yace ba za a yi ba za a yi wani ita ce ƙa'idar shari'a ta biyawa lima amma yanzu da yawa ba haka ake ba da yawa za a ga ana wani abin ma cikin masallaci liman bai sani don talaka ne ko bai boko ko ba shi da kuɗi ana fahimta ya a dinga abubuwa da yawa bai sani ba wallahi ko bai isa yi magana ba bai isa ba shugaban kwamiti ya fi ƙarfinsa ni na rasa inda ake irin wannan wai makaho ya jami ido Allah wallahi in dai ba irin wannan ya liman gari na ake irin wannan abu kai in limancin daɗi ne kai shugaban kwamiti ka zo ka yi limancin mara ku yi haƙuri shugaban kwamiti ku yi haƙuri in daɗi ne ka zo ka yi limancin mara kai limancin ƙaramin aiki ne wallahi ba ƙaramin aiki ba ne wanda ba liman ba ne shi ne bai san nauyin da yake kan limamai ba amma wani kuma ga ba mutuntawa ba karramawa ba girmamawa kawai kana sallah kai dai liman ne bakinka ka ja sallah amma wani gudanarwar masallaci baka isa ba za a yi da kai ba wannan ba tsarin sunnar manzon Allah bane ba tsarin sunnar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan sai malai yake cewa a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka shi wancan ya tambayi a bahuraira sai a bahuraira fa saddaka makalatahu sai gaskata irin abin da abdullahi dan abbas ya faɗa radiyallahu an an fahimci wannan fakalin shafi'i imamu shafi'i ya ce falam ya akudu malik bi umumil hadis shi imamu malik bai fahimci hadisin na umumi ba ma'ana hadisin ya ɗauke shi wani ɓangare ko wani yanayi bai ɗauki hadisin umuminsa wajen kowane lokaci ko kowane liman zai aiki da shi a haka ba wala ya wala bi ta'awilihi haka nan bai ce ba kuma ta'awilai wa hadisin ba a'a ne taksisihi bal radda ba'dahu wa ta'awwala shi dai abinda Imam Malik yace yayi tawili ga wani bangaren hadisin wazalika shay'un la yajuzu bil ijma' sai Malik yace kuma hakan bai halatta ba a ijma'in malamai wazalika annahu lam ya'khudh bi qawlihi fihi jama'a bayna al-dhuhri wal asri wa akadha bi qawli wal maghribi wal isha'i wa ta'awwala shi Imam Malik kai abinda ya fahimta irin wannan uzura-uzuran da sauransu da ruwan da sauransu duk sallar magriba da isha za a iya yi amma banda azhar banda al-asr wannan shi ne fahimtar imamu malik an fahimta kaji abinda malik ce fahimtarsa ce tawilinsa ne amma kun bai samu mawafaka na jimhurin malamai ba kuma ko a yanzu da wahala ga an haɗe sallah azan da lasa da wahala sai dai an fa kai shi magariba da isha ko da ke na malikawa ne ko mazabar imamu malik ake bi a galabiya haka ake amma inda ruwa zai taso lokacin azahar ana cikin azahar ruwa ya taso mai ƙarfi to a lokacin ya halatta kwada da lasar ya halatta dan kun yaka ba ku yi laifi ba ba wanda kuka saba kuma kuna da nasi kuna da madogara mai karfi game da wannan ko iska ta taso iska mai karfi ko lokacin mukumukun sanyi duk an ba ku wannan dama malik cewa a kala ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yake cewa wa awsa al mazahib fil jam' bayna salatayn mazhaba da tafi kowace yalwa da faɗi game da matsala ta haɗe tsalloli guda biyu a lokaci ɗaya sai ce mazhabu imamu ahmad mazhabu al'imamu ahmad bin hanbal ke ita ce mazhaba ta imamu ahmad bin hanbal ta yi nassa ala annahu ya juzu lil harji wa shiwu shi an samu magana a gun imamu ahmad dan hanbal yake cewa ya halatta a haɗe sallar azhar da la'asar ko magariba da isha saboda haraji kunci ko wata takura ko kuma wani shigul ko wani al'amarin da zai sha kan kowa to idan halliman ya hango haka shari'a ta bashi dama ya haɗe wannan saloli guda qala ibn al-munzir malam ibn al-munzir yake cewa wala ma'ana li hamli al-amri fihi ala uzri min al-a'dha hakan bai dau ma'anar cewa daukan wani uzri daga cikin uzure-uzuren rayuwa ba li'anna ibn abbas radiyallahu anhuma qad akbara bil illa fihi wa huwa qawlihi dan Abbas ya bada dalili wajen illar da yasa aka shar'anta ku haɗe wannan salloli guda biyu yake cewa arada shi manzon Allah yayi nufin Allah ya haraja ummatahu kada ya takura wa al'ummarsa idan wani abin ya taso wanda jinkirta sallar zai sa a takura to sai ayi sallar a lokacin da ta farkon ta shiga sai ayi kowa ya tafi su shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce zai zo ya shigo masallaci da niyyar ya tsawaita sallah ya tsawaita karatun sallah ya ce amma idan ya ji wani yaro iya kuka a bayan mahaifiyarsa ma'ana wata mace ta zo sallah da ɗanta a goyi iya kuka to mazala sai ya sassauta sallar ya ƙi tsawaitawa sai ya yi ta a taƙaice domin ya sallama uwar ta kula da yaranta manzala ya sha yin wannan domin bawa kowa 'yancinsa da haƙƙinsa a cikin musulunci ku duba addinin da yake biya yaro na goyi yancinsa wani irin addini yake da wannan damar a cikin addinin yaro na goyi manzan Allah iya ba shi yanci a cikin addini dabbobi manzan Allah iya ba su yanci har ma yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay manzan Allah ce Allah ta'ala ya wajabta ihsani akan kowane abu yace idan za ku yanka ku wasa ku domin ku hutar da abin da za ku yanka kar ka zo da wuka mara kaifi ka wahalar da abin da za ka yanka kafin ka yanka shi ya sha wahala to shari'a ba ta san wani ka zo da wuka mai kaifi cikin kankanin lokaci ka yanka shi ka wuce shi kaga wannan shine musulunci kuma abin da ya kamata a dinga tallar musulunci a gun wanda ba musulmai ba da irin wannan musulunci ya biya wa mace yanci da can kafin zuwan musulunci mace ba ta gado mijinta ya mutu babanta ya mutu gyatimarta ta mutu amma ba za ta gado kai hasali ita mace ma tana cikin gayan gado sai babban ɗa wanda uba ya mutu sai ya gaje din mata an banda gyatimarsa haka ake yada mace ba ta da yancin mallaka ba ta da yancin komai ita dai an batta idan biyan bukata ta tashi ta dinci suka je ka biya bukata da ita amma ba ta da wani yanci da musulunci zo ci ba haka za'a yi yusikumullahu fi auladikum lizakari misul haddul usiyai aka ce mace tana da haƙƙin gado za ta gaji babanta za ta gaji mijinta za ta gaji ɗanta za ta gaji ɗan'uwanta ɗishira ta bata wannan dama sannan an bata dama ta yi mallaka lirijali nasibun min maktasabu walin nisa nasibun min maktasabna wasallallahu min fadli za ta yi kasuwanci ta ɗora a yi mata kasuwanci za ta yi mallaki dukiya za ta yi komai inda ake yi illa dai ta tsare mutuncinta da kimata da aurenta wani abin da musulunci ya ba su dama kenan amma da kafin wannan musulunci mata ba su da wani yanci saboda ka duk abin da musulunci ce mace ta yi yanzu wallahi ceto ta yi a irin rayuwar jahiliya ceto ta yi gata ya mata amma da can mace ba ta da gata ko kaɗan kuma har yanzu ma ku tambayi dattawa masu shekaru 60-70 ko ɗan da ya tsawon kwana gyatin masa tana nan ya kai shekara 60-70 wata ran da Allah ka tambaye ta ka ce mama wai ina gadon mahaifinku na gidansa ne ko gonarsa a ba rigima za ka tayar ba ba a basu ne duk tsohuwa da ta yi shekara 60-70 yanzu a raye to ko da babanta ya mutu a da ba a bata rabon gadon gida ko gona ba an ɗau gadon gida da gona maza ne suke gaji ba ƙasa da shekara saba'in haka ake yi ba sai yanzu da ilimin ya fara yawaita sannan mace ta san yancin ta nemi haƙƙin gadon gidan babanta ko haƙƙin gonar babanta da ya mutu ya bari amma wala da ba ta yi ba an fahimci wannan da ku to kun ga abin ma gashi a kusa-kusa musulunci ya yanta mata ya ba su hurriya ya ba su yanci ya yanta su daga bautar jahiliya amma yanzu kuma a sami yahudawa suna ziga mata cewa musulunci ya takura su an sa su sanya hijabi an sa su zaman gida an sa su kaza kaza kaza what man can do woman can do zan better duk ƙarya ce wannan yahudanci ne duk macen da ta yi da wannan wallahi ta zama mai yahudiya tunda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa an bayyana malik ya cewa kuskure na biyu qauluhum niyyatul jam' takunu inda al-ihram aw qabla at-tahallul min al-ula wa'ansu kuma sun ce a sallar da aka halattar uzuri ya ba da dama a haɗe guda biyun a lokaci ɗaya wai dole niyyar sai ta kasance kafin kabbaran harama cewa kabbaran haraman da za ka yi to dama za ka yi da niyyar sallar guda biyu ne an bayyanta wannan haka wa'ansu ka ce kuma wannan magana kuskure ce au qabla tahallul min al-ula ko kafin a sallame daga ta farkon dole ka sa a ranka za ka yi biyu يقطع كثير من المصلين عندما يشترطون لمشروعية النية عند تكبيرة الإحرام لوكتين da suka ce wajibi ne sun shar'anta niyya ta sallar da za ku haɗe jam'i ku jam'in guda biyu a lokaci ɗaya sun shar'anta cewa dole sai an yi niyya nan kafin kafaran haram qabla ko kuma inda takbiratul ula au qabla at-tahalluli ay al-intiha ko kafin a kammala ta farkon dole sai kun yi niyyar yin ta biyun a take mina salatul ula daga wannan sala ta farko da ku fara wa zalika li'anna li'anna al-majmu'atayn indahum ibadatun wahida so suna ganin kamar sallar guda biyun a lokaci da za a hade su guda biyun to kamar ibada ce guda daya an gane ko fatajibu lahumu niyya wahida fahimta su haka sai ta ba su fahimta cewa ya halatta kuma a haɗe niyyar ainiya guda ɗaya kawai ƙabla aufal ula min huma kafin a cike ta farko daga cikinsu wallazi alaihi jimhurul muhaqqiqin abinda malamai suka tafi masu tabbatarwa ko masu bibiyar nasi da dukka min ulama daga cikin malamai annan niyatul jam takfi ba'da tahalluli min as-salati al-ula wa qabla al-ihrami a bi thaniya ita niyyar jami'i takfi ta wadatar ba'da tahalluli min as-salati al-ula lokacin da kai niyyar magariba aka sallame magariba a lokacin da limin ce to a tashi a yi isha to a lokacin za ka yi nisan da isha duk da a lokaci ɗaya za a yi su to ibada ce daban-daban to misa za a yi salama tsakaninsu in dai har masu fahimtaccen sun ce ibada ɗaya ce to ai ba za a yi salama tsakaninsu bai a haɗe su gaba ɗaya kawai amma tun da har za a yi sallama to ya tabbatar da kan cewa kowace musu illa bi namsiya kowace sallah tana zaune da kafa ta kenan an fahimta qabla al-ihram bi thaniya wajibi ne kuma kai niyya ta biyu kafin ihramin ka sallah ta biyu normal duka mai da ake sallah normal ne kai sallar magariba an gammala za a isha ne isha a zuciya kai sallar ka to ko da sallar za a haɗe ta ai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir to irin wannan za a yi kai sallar magarib niyyar magariba a kammala magariba a tashi ayi za a isha kai niyyar isha a zuciya za a yi azhar kai niyyar azhar an kammala za a yi la'asar kai niyyar la'asar haka ake yi ba za ka yi ka haɗe niyyar a farkon sallah gaba ɗaya ba wannan kuskure ne wa ila zalika za ba shafi'i wannan fahimta ce ta imamu shafi shi ma da irin wannan ra'ayi ta wa ashabuhu da ɗalibansa wa ibn taymiya da shekul islam ibn taymiya wa kawahu nawawi imamu nawawi ya karfafa wannan magana wa rajahu as-siraj a menene as-salqini as-salqini as-suraj as-salqini shi ma ya rajjaha wannan magana watabahu tilmidhi ibn hajar al-qustalani ibn hajar al-qustalani shi ma ya ɗaya daga cikin ɗaliban shi wancan suraj ya inganta shi ma wannan magana alabu taymiya malam ibn taymiya yake cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma kana yusalli bi ashabi jam'an wa kasran lokacin da yake wa sahabbansa yin sallah ya hade sallah kuma yayi kasaru ma'ana ya hade azhar da la'asar akai kowace raka'a biyu ainihin tafiya kenan lam yakun ya'muru ahadan minhum bi niyyati al-jam'i wal qasr a lokacin bai ce kowa yayi niyyar jam'i gaba ɗaya ba kuma kowa yayi niyyar kasaru a'a kai ka sani idan kasar ne ka sani a zuciyarka idan jam'u taqdim ne ka sani a zuciyarka idan jam'u ta'khir ne ka sani a zuciyarka abinda ake bukata kenan dama sun ce ita niyya bata da mahalli wajen magana mahallinta a zuciya ne ana ganewa wakala walam yanqul qattun adan anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani ya cirato ba tunda ake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu amara ashabihi an gane ko ba a rawaito ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗaya daga cikin sabansa la biniyati qasrin wala biniyati jam bai ce in zamu yi sallah tunda kasaro zamu yi kowa ne kasaro tunda jam'u taqdim zamu yi kowa ne jam'u taqdim ba ta ba samu ba wala kana khulafa'uhu haka nan ba a samu agun khulafa nasa ba wa ashabu ba a samu agun sahabansa ba ya amuruna bi zalika man yusalli kalbahu sun umarci wanda zai salla a bayansu manzan Allah bibiwa ɗaya ba a samu umarni daga ɗaya daga cikin sahabbai ba qalabun hajar wai kawa zalika annahu alaihi salatu wassalam zai karfafi haka shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam jama'a fi ghazwati tabuk manzan Allah yayi sallar jam'u taqdim a yakin tabuka da aka fita walam yadhkur zalika lil mu'minina alladhina ma'ahu amma bai ambata wa sahabban da suke bayansa cewa to kowa ya niyyar jam'in kasar ko kowa ya niyyar yin sallah jam'in taqdim ko ta'khir manzo Allah bai faɗa musu wannan walau kana shartan la a'lamahum bihi da hakan sharadi ne ijmalan to da manzo Allah ya faɗa wa sahabbansa ba zai musu haka amma in janna qauluhum al-jam'u la yakunu liqarib akwai wata magana da wani suke cewa ko da za a haɗe sallah din to bai halatta ga wanda yake kusa ya bi sallar ba kamar makwacin masallaci an bayyana wannan magana ce da maliki haka yitowa ko da zaka ji ana maganar to ba ta da dalili za a yi jami'i na taqdim ko ta'khir sai a ce ma duk wanda yake jikin masallacin banda hi a wannan jihar kaga wannan wani abu ne wanda musulunci bai zo da wannan zahaba ba'dhu nas ila al-qawl bi anna al-jam' bayna salatayn la yakunu illa liman ba'uda manzilihi min al-masjid wa an sun tafi cewa wannan rukusa ta ku jam'in sallah bi a lokaci daya to ba ta kan kowa sai mutumin da gidansa yake nesa da masallaci amma al-qaribu fala jama'a lahu amma wanda gidansa yake kusa da masallaci to ba zai yi wannan jam'in ba to in haka ne yanzu ba za a yi ba kenan kuma haka ba duk gidajen mai kusa da masallatan domin yawan masallatan a da sai ka yi tafiya wajen rabin kilomita baka samu masallaci ba amma a yanzu da wahala da wahala ka yi tafiya da ta kai kwatan kilomita baka samu masallaci ba da wahala haka tafi an bayyanta wannan to kaga in haka wannan fahimtar tasu haka ne to da duk wannan rukusa ta mu haɗe sallah in ruwa ya zo ko in sanyi ko in taɓo ko in kaza duk ƙashe ba mu a cikin wannan rukusa ɗin kaga wannan magana ce ta molanka babu dalili a kanta an gane kyau to sai malai yake cewa wa'ansu haka suka tafi cewa wanda yake nesa da masallaci shi kadai wannan rukusa ta shafa amma wanda gidansa yake kusa da masallaci ba shi a ciki amma alqaribu fala jama'a lahu wa hadha qat'un minhu malai ce wannan kuskure ne mai karfi da yazo a gurinsu wala dalila alai kuma su dalili wastasnu min al-bu'd al-imam amma sun sa istisna'i cewa a'a shi wannan nisan banda liman shi liman ko gidansa makwacin masallaci ne ya halatti an gane ko li'annahu taqumul jama'a la taqumul jama'a illa bihi domin jam'in ma ai ba za a yi ban ba liman to shi an ce an bashi wannan dama din magana ce wanda koda zaka ji ana yin ta to magana ce mara dalili was-sawab abin da yake daidai annahu yajuzu lil imam wa li ghairi al imam jam'i a kusa da masallaci ko da masallacin a gidanka yake ya halatta ga liman ga wanda ba liman ba wal li qaribi wal li ba'idi ya halatta ga wanda yake kusa ya halatta ga wanda yake nesa al jam har inda za a yi jam'in liman ya tabbatar da za a yi jam'in takrim ko ta'khir to duk wani wanda ya zo masallacin jam'in ya halatta kuma ya zama a halar gare shi aikata wani jami ƙala al'imamu malik imamu malik ya ce mara aitun nas iza jama'o ilal karib wal ba'id shi bai taɓa ganin wanda aka yi jami aka ware ba aka ce a sai wanda suke nesa ko wanda suke kusurban da su a ce bai taɓa gani ba duk jami'in da aka yi a lokacinsa ya ce ana haɗuwa tsakanin alkarib wal ba'id ne fahimsawa duk ɗaya suke ya jima'un za su haɗu su yi wannan jam'in har in shari'a ta ba su damar su ƙila maza sai aka ce maza mai ke ga haka ɗin faƙala sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ya ce iza jama'u jama'al karibu min huwal ba'i har in za ku yi sallah ta jam'u ta ƙadim ko ta akir to ku haɗe sallah nan ga mutanen da suke kusa ko suke nesa da an masu wannan dama wa haza mazhabul hanabila wannan kuma shine matafiya ta masu bin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal kenan faqad nassu ala jawazil jam liman yusalli fi masjidi a nassu sun nassanta cewa ya halatta aljam liman yusalli ko liman yusalla jam'i ga wanda zai yi sallah fi masjidi tariqihi tahata sa tahata sabat ya halatta ko da gidanka iya kallon masallaci tsabar kusa kenan ko dangar gidanka ko katan gigar gidanka ta haɗu da masallaci to wannan jami'in jawazu ne ya halatta kai wannan jami'in au bainahu wa baina kutuwatin yasira ko tsakaninsa da masallacin yar tafiya ce takaitacciya kima ya halatta yi wannan jami'in ba ana shi ba wa hadha zahiru kalami imam ahmad ma da yace wani shine zahirin maganar Imam Ahmad dan Hanbal Allah ya kare da shi qalahu al-qadi hakan al-qali iyad shi ma wannan ita ce fahimtar sa kuma ita ce matafiyar sa li'anna rukusa al-amma domin shi sauki in yazo ya ga me kowa yastawi fiha hal wujudi al-mushaqqa wa adami haka saf yanda mushaqqa in tazo ko tafiya in aka yi wannan sauƙin iyakan kowa to haka ne idan jami'i ya zo ba yi istinayin kowa ba an fahimci wannan ta wannan wata magana ce da ma ya kawo ta ilmance wanda dama mu da wahala ka ji irin wannan maganganu ana amma wai Allah kana tafiye tafiye zaka iya samun kanka a wani gu da za ka ji ɗaya daga cikin irin wannan maganganun to ba su da dalilai mun zo ƙarshen wannan fasali kuma za mu zo za mu tsaya nan insha Allah idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tayi salatul masafir sallar matafi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu daga laifin wannan kuma shine darasin mu na 62 a littafi insha Allah Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimake mu Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa aljanna makomar mu da mu da su ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka muna roƙonka Allah ka bamu da muna mai albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka hada mu da alkhairai Allah dukkan wani shari wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ta'ala ka tsare mu daga afkawarsa ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma ya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka ji kansu da rahama ka gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon cikawa da imani Allah ta'ala muna roƙonka a dukkan wata fitina zahira da batina ya Allah ta'ala ka tsare mu daga afkawarta